إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatu na littafin bulugul maram da muke gabatarwa a kowace juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba taken karatunmu a koda yaushe shine hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa ba ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma duk ilimin da bai kara ma mutum tsoron Allah to bata lokaci ne Allah ya sa ilimin da muke ya kara mana tsoronsa Uh, kahin mu ci gaba a yau za mu shiga sabon kitab kahin mu ci gaba akwai tambayi guda uku na so in amsa su ne don saboda suna da alaka da yanayin da muke a ciki na layya guda ba ta da alaka da layya to amma na yi tsinkayen cewa tambayar akwai alkhairi da yawa tare da ita domin tambayar ta hoto ne daga wani tuzuru idan na ce ko akwai alkhairi mai yawa dalilin amsa tambayar a kulla wata sunna ko da a ce ban san shi tuzuru ba ne ga yadda ya tambayar zan iya ganewa an gane ko yadda tambayar take shine sunan safiya yana so ya san wani labari kaɗan game da safiya matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kaji tuzuru ya yi wannan tambayar bari ba ku satar amsa da kaji tuzuru ya yi tambayar wani suna daga cikin sunayen mata yana so a bashi labarin sunan to ya yi gamdakatar ne an gane ko shi yasa yake so ya san sunan to haka na gano kuma ina tsammani na tinkaro da kyau idan kuma ka gama aure na tambayar sunan wance kaza a kane yake to tabbas yana shirin samun karuwa ne an gane ko kuma duk wannan tambayoyin wannan abun da na gaya muku a cikin satin nan duka amini tambayar su guda ya mini tambaya akan sunan ikram kwana biyu kuma sai gashi ya samu ɗiya mace guda ya mini suna ya mini tambaya akan safiya kuma ina tsammanin haka ne to safiya tana ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da auren su ya shawo albarka mai yawa asali safiya bayahudiya ce a asali ma'aifinta bayahudi ne kai asali ma ma'aifinta yana ɗaya daga cikin shugabannin banun nadir yahudawa wanda suke kewaye da madina ta kasance kahim ta auri manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana ƙin manzon allah sallallahu alaihi wasallam hiye da wuce iyaka kuma yana daga cikin abin da ya ƙara dalilin ƙiyayyarta da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin manzon Allah a kashe mata ma'aifinta da kuma mijinta na farko ya zo ma a tarihin ta wata ran tana zamna ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ga wata alamar jimuwa a goshinta sai ce mata lahiya me yasa miki wannan ya ce ai wata ran ne ina tare da mijina sai na ce mishi na yi maholkin tauraruwa akan gadona ina faɗa mishi wannan sai ya kwaɗa mini mari har sai da na faɗi har sai da jini ya hoto mini na ce mishi daga na ce maka na yi mahalkin tauraruwa a kan gado sai ka mini wannan sai ya ce ai wannan mahalkin naki yana fassara cewa za ki auri muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ba amin ba tir da allah wadai da wannan fassarar mahalkin naka kai ka san da cewa a duniya babu wanda na kishini in ba shi ba wanda dalilin sa aka kashe mini ma'aifi a wannan lokacin da ta faɗi wannan kalmar sai rungun mota yana lallashin ta yana ba ta haƙuri to lokacin da aka yi ghazwatu khaybar tana daga cikin bayun da aka kamo tana daga cikin wanda aka kamo a wajen yaƙi da aka kamo ta aka zo a wajen rabu akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma dihetul kalbi wanda mafi yawanci mala'ika jibril yana zakuwa a cikin siffarsa to sai ya samu kasonta sai ya fada a gare sa to sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ina tsammani abubakar sai ya ce ma manzon Allah akwai hawa iyar sarkin banun nadir wadda ina ganin kai yi dacewa a ce ka ta zamanto a cikin rabonka ba cikin wani ba wanda bai kai ka ba don saboda matsayinta don kulla alakar ka da ita akwai alkhairi abubakar ba manzo Allah shawara sai manzo Allah ya kira wusa ya ce masa je ka ɗauki wata sai manzo Allah ya ce yanzu shi zai ɗaukar waga manzo Allah ya zo a wajen ta ya ce mata ina baki zaɓi guda biyu ko ki musulunta in aure ki aurenki musulunta ki ya zamanto yantar da ke ya zamanto shine sadakinki ko kuma in yantar da ke a maida ki a gidanku a maida ki a garinku ta ce ya ma'aikin Allah ko baka bani zaɓi ba na in musulunta ni dama musulunci ya riga zama a cikin rayuwata dama ni na musulunta ta ce don haka wannan albishirin da ka mini haske ne akan haske na aurenka na yadda kuma zan aure ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin ko auren da ta yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu da yawa daga cikin dangin ta Yahudawa suka musulunta duk bayon da aka kamo na Banu Nadir mafi yawancin sahabbai suka ce ba za mu riki sarakanmu sarakan manzon Allah ba a matsayin bayi suka ce mun yantar da su wannan shine kuma auren ya jawo alkhairi ko bai jawo ba ya jawo alkhairi dama yana daga cikin hikima ta aure shine kulla dangantaka kenan bai kamata ba a ce kai ba za ka yi aure ba sai auren gida ko kuma ko da yaushe gida a ce a in za ka aure sai da ai gida a ana so a kulla dangantaka da waɗanda ba dangi ba ne ta shahara tsakanin matayen manzon Allah da son manzon Allah tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kamu da rashin lahiya ana yana kwance ana zazzamne gaba ɗayan matayen ana zamana ana hira ana alhinin rashin lahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah ina ma a ce wannan ciwon naka ya rabu da kai ya komo a kaina an gane da kyau ko tana faɗin wannan sai sauran matan suka zungure ta suka yi suka harare ta ya zake cewa haka nan ba wanda ya ce haka nan sai ke zake cewa haka nan sai manzo Allah ya ce da gaske take yi ta faɗi wannan ne min sidqan min qalbiha daga zuciyarta haka take haka take ne an gane da kyau ko to wannan shine kenan shine su su Aisha da su Hafsa suna kishi da ita sosai dan saboda ita ma ta iya kisisi na an gane ko ma'ana ta iya taririyar mishi to shine sai su kasance suna ce mata ba yahudiya an gane da kyau ko ma'ana suna kamar suna yi mata suna haka na aibi da manzo Allah ya ji labari sai shigar mata faɗa ya ce in sun ce miki haka nan ki ce musu ke matar manzon Allah ce diyar annabi sannan kuma yar uwar me yake da suna dan uwan ma'aifinta ma annabi ma'ana shine annabi harun asalin dangantaka su yana koma zuwa ga annabi harun kenan ita matar annabi diyar annabi sannan kuma dan uwan ma'aifinta ma annabi an gane da kyau ko to kun ga sai manzo Allah ya bata ita ma abin da za ta faɗa musu na hihikon da yake tsakanin su to a takaice dai wannan shine safiya suna ne mai kyau sosai ya kai me yake da suna tuzuru mai tambaya to ba sunan ba ita mai sunan tana koyi da ita an gane ne ko domin mun ga aisha da yawa sun amma in ka ga halin su su da shakira ruguda to kun gani kenan ba sunan ba dole sai an dibi ɗabi'u tambaya ta biyu ya ce shi ma wannan waƙi'iyan ne domin wanda abun ya faru da shi abokina ne tare muka tashi to da yake su ɓangaren boko suka ba ƙarfi to shi ma ya samu karuwa ne a ranar dimansh an gane ko ranar dumashi to shi ne yake tambaya ta yaushe biki zai kama na ce mishi biki zai kama rassalla to sai kuma shekaran ya kara kiro ni ya ce mini malam na ji a cikin karatu kuna bayanin cewa idan ibada biyu suka haɗu a lokaci guda ana iya haɗa su guda biyu ainiya guda to shin har yana iya ya jehi tsuntsu biyu da dutsi guda ma'ana shi yanzu ragon rago guda kawai ke gare shi kuma ga layya ga mi ga suna to shi yana iya yanka wannan ragon da sunan layya da suna tambayi tana da muhimmanci ko ba ta da tana da muhimmanci sosai an gane ko jayi lallai tabbas kamar yadda muka faɗi ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa idan ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra idan ibadu guda biyu suka haɗu wanda jinsin su guda ne kuma a lokaci guda to za a sa karama a cikin babba a yi musu niyya guda kuma duka a samu ladar su idan ba manta mun bada misali a wancan satin ko misalin azumin kwanaki guda goma na zulhijja ya yi daidai da lindijedi sai kai niyya niyya biyu kuma ka samu ladar guda biyu niyya guda kai samu ladar guda biyu to sai dai wannan shi baya shiga a ciki domin idan kuka ji a cikin ka'idar muka ce jinsin wahidin jinsi guda to jinsin su ba guda bane wannan layya ce ita kuma wannan mice ce a suna ce an gane ku kenan jinsin su ba guda bane don haka ba a iya a hada su wuri guda to wanne zai gabatar a zai gabatar da suna man suna shi dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu gulamin a me yake da suna marhunun bi aqiqatihi kowanne yaro lamunin ya amfane ka a ranar tashi alkiyama ya ta'allaka da yanka ne ya masa shi yasa malamai suka ce da za a aihi yaro bai kai lokacin biki ba ya rasu to za a yanka mishi rago idan baka yanka mishi rago ba amfanin da aka bada labari na yara wanda suka mutu tun suna jarirai za su amfani iyayensu to kai ba zai maka amfanin ba don baka mi ba baka baka bashi haƙƙin shi ba shine na mishi yanka kenan yankan zai gabatar ya yankan ita kuma layyar me yake da suna dama idan baka da me yake da suna dama ba wajibi bace to tambaya ta biyu ita ma tana da alaka da layya shine shi ma wani dan uwa ne daga libya ya ce an tambayi shi ne ya ce to sai in ya tambayi ne sannan sai ya ba da amsa ce wani dan uwan shi ne ya tambayi sa akan cewa ana biyar shi bashi yanzu kuma ya samu kuɗi ga layya ga biyan bashi to wanne zai gabatarwa an gane ko galayya ga biyan bashi wanne ne ya kamata a ce ya gabatar to anan sai mu sai mu shiga da kai a a bangaren usulul fiqh suke cewa aljam'u aula min tarjih ko a hada shi yahi ta wace hanya idan ya kasance lokacin biyan bashin bai yi ba an gane ko ka samu kuɗin lokacin biyan bashin bai yi ba yanzu ga layya kuma kana da kana tsammanin za ka samu kuɗin kamin lokacin ya yi abin da ya dacewa shine kai layyan zuwa gaba kuma dalilin ma layyan nan mai yiwa sai Allah ya baka me ya baka damar ka biya bashin amma idan ya kasance lokacin biyan bashin ya yi kuma ga layya to za ka gabatar da bashin ne ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matlul ghani zulmun jinkirin mawadaci zalunci ne kana da wadata ta ka biya bashin da ake biyar ka kai jinkiri ka ki biya to wannan zalunci ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haraka bashi haƙƙi biyu ne haƙƙin Allah ne da haƙƙin wasu malamai kuma suke cewa huququllahi mabniyatun ala musamaha wa huququl ibadi mabniyatun ala mushaha layya haƙƙin Allah ne kawai shi kuma bashi haƙƙin Allah ne da na mutane to za a gabatar da abin da ya shayi haƙƙin Allah da na mutane an gane ko domin shi haƙƙin Allah yana iya yahe shi amma haƙƙin mutane baya yahe shi kenan sai ka gabatar da bashi akan mi akan mi akan layya in an kasa haɗawa kenan wallahu ta'ala a'lam idan bu manta ba za mu shiga a cikin kitabul buyo kitabul buyo littafi mai bayani akan albuyo albuyo mufradkinsa shine albayu kasuwanci kenan littafi mai bayani akan kasuwanci me ake ce ma albayu lokatan daga alba'u ne alba'u ma'ana shine cikar hannu ana ce ma albayu ana ce mishi albayu ne don saboda mafi yawanci da hannu ake yi bani in baka an gane ko to shi sai ake ce mishi alba'u ma'ana daga daga hannu kenan tunda da hannu ake yin sa to a istilahin maluman fikihu idan suka ce albay'u ko kuma albuyu suka ce huwa mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk shine bani in baka da nuhin abun da na baka ya zamanto naka abun da ka bani ya zamanto nawa bil misali yattadhi al maqal na ga salula ga salahuddin ina so in sayi an gane ko yace mini jika 100 take yanzu ni jika 100 na ga su cikin aljihu nawa ne ko shi ma gashi da salula a hannunsa yanzu da ya bani salula na bashi kudin kudin da na bashi yanzu nawa nawa ne ne nashi ne sun hita da zamana salula yanzu da ya bani tawace ce tawace shine ma'anan mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk shine bayar da dukiya ka bani in baka da nuhin abun da na baka ya zamanto naka abun da ka bani ya zamanto nawa wannan shi ake cewa kasuwanci kasuwanci yana da mahimmanci a cikin musulunci inda malamai ma sun tattauna tsakanin hanyoyin nema wanne ne yahi wani gaba ɗayansu dai sun yi ittifakin wannan su ne mafifita kasuwanci da noma to inda suka yi saɓani da noma da kasuwanci wanne yahi wani an gane ko noma da kasuwanci wasu malamai suka ce noma yahi idan mu manta ba a mun taɓa yin wata hudu ba ahmiyatu zira'a mahimmancin noma hudu ba ce muka yi ta musamman akan wannan mun kawo bayanin malamai akan wannan da yawa daga cikin malamai suka ta akan noma yahi don me yasa suka ce don saboda a cikin noma akwai amfanin dabbobi duk dabbar da za ta ci wannan abun da ka noma za a baka ladarsa bayan wannan kuma a miki da suna azira'atu aqrabu ila tawakkul noma ya yi kusa ga tawakkali domin za ka sa hatsi a cikin ƙasa ba ka da tabbacin za su yi ko ba za su hoto ba in sun girma ma ba ka da tabbacin za su kai ga yin zangarniya ko ba za su kai ba kenan noma zai koya maka tawakkali zai koya maka haƙuri an gane da kyau ko wannan shine kenan ina a takaice noma dai shine mafifici sai mai bi masa shine kasuwanci dan kasuwanci abu ne mai mahimmanci wanda yana da kyau a ce musulmi in baya noma to yana kasuwanci dole ne musulmi ya samu hanyar da zai samun abun nema domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abun da ya baka sannan kuma kada neman lahirar kada neman me yake da suna lahirar ya mantar da kai rabonka na duniya ma'ana ya mantar da kai duniya an gane da kyau ko kenan dole sai an rika sara ana dubin bakin gatari malamai suke cewa a duniya mazra'atul akhira ita duniya ita ce gonar da ake shibka abun da za a girba a lahira idan baka kasuwanci ibada tana rage maka in ba kuma ba na taba ka muku kauli na me yake da suna lukmanul hakim ko yake ce madansa yake dana kada ka zamna baka nema yace duk wanda ya zamna baya nema abubuwa guda su same sa in ba kuma ba riqqatun fi dini an gane da kyau ko wa du'fun fi aqli wa dhahabu muru'ati na farko zai samu tawayar addini an sa sabon littahi baya da ma kudin sayan littahi yana so ya je wuri kaza wajen wa'azi baya da kudin taksi na tahiya ba an samu ragiya ba an ce ai sadaka ya baya da kudin da zai yi sadaka an samu ragiya ko ba a samu ba an samu ragiya dofin fi aqli sannan kuma zai samu tawayar hankali ma'ana da ya ga mai kuɗi zai ce barawun gwamnati an gane ko da ya ga mutum ya sa sabo shadda shi kuma yana da tsohuwa shi kenan sai ya fara muna tare da shi shekara nawa kullum sabin kaya ke sa amma ni yana ganna da cirarin kaya bai mini kyautan kaya kamar yadda wani ba kauye wani mutum wani mai kuɗi ya ce masa wani wallahi ina son kai ce ƙarya kake yi ce ƙarya ka ƙarya nake yi ya ce inda gaskiya kake yi da kullum bai zamantowa abun hawan kashin hida mai kyau yake da alhali da a ce shin hidar abun hawan nan ka bane na sani zan yi alfahari da shi ya ce kenan baka so na ƙarya kake yi an gane an samu tawayar hankali ko ba a samu ba an samu kullum ka rika shan haushin mutane shine tawayar hankali zahabu muru'ati shine mutane ba za su girmama shi ba hatta gidansu ma in za a auren kanwashi ba a shawara da shi an gane ko sai karamin kanan shi da shi za a shawara mai mai yancin garau garau kenan noma nema yana da muhimmanci sosai wannan ita ce ɗabi'a ta sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar da aka ɗora shi khalifanci sahiya na wayewa sai ya ɗoki kayan kayan kasuwancinsa zuwa kasuwa aka ce lahiya ina zaka ya ce to zan tahiya nema kun bani aiki ina muku hidima kenan dole kuma sai na nemi abin da zan ciyar da iyali na an gane ko khalifa ha a wannan lokacin suka yi shawarar za a ɗebe masa salar na musamman wanda da salarkin zai rika kula da abin da shahi iyalinsa wannan shine kenan kenan wannan babin yana da muhimmanci sosai yana da kyau mu san da cewa musulunci ba abin da bai karantar da mu ba mafi yawancin al'umma sun ɗauki harakan kasuwanci yanda ake so ne a yi wallahi idan muka yi wannan karatun za ku ga kasuwanci da yawa da 'yan kasuwanmu suke yi wanda yake haramun ne suke ci kun ba su da uzuri akan wannan domin a yanzu ilimi ya waje ba ya waje ba sosai idan muka zo a cikin hadisai za ku ga irinsu mai yiwa daga cikinku akwai masu yin su an gane ko ina da tabbacin akwai masu yin wannan sai dai dalilin karatu za a gane a bari wannan shine kenan za mu zo mala ya ce babu shurutihi wa ma nuhiya anhu minhu babi mai bayani akan sharuɗansa shi kasuwancin wa ma nuhiya anhu minhu da kuma irin kasuwancin da aka hana an gane ko jayyid mala ya ce ardifa a tabni rafi'i radiyallahu anhu an karɓo daga rifa'a ɗan rafi allah ya da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa su'ila an tambaysa ayyul kasbi atyabu wanne ne daga cikin nema wanda yahi tsarkaka ma'ana wanda yahi zamantowa halal wanda Allah yahi so qala yace amalur rajuli bi yadihi shine aikin mutum da hannunsa an gane ko kasuwanci ko da me ake yin sa noma misali da me ake yin sa da hannu ake yi wa kullu bay'in mabrurin da kuma dukkanin kasuwanci mabrur mabrur daga albir ne kalma ta albir malamai suke cewa albirru ismun jami'un likulli ma huwa khairun suna ne wanda ya haɗe dukkanin abin da yake alkhairi duk abin da yake alkhairi yana ce mishi albir kenan da kasuwanci mai albarka da kasuwancin da aka yi ma Allah biyayya a ciki da kasuwancin da aka yi sa da alkhairi an gane ko shine ma'anar wannan rawahul bazar al-imam al-bazar ya rawaito sa wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta sa kenan wannan hadisin me yake nuna muna ashe na daga cikin nema mafifici shine kasuwanci mali yace wa an jabir wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa amal fathi a shekarar budin makka wa huwa bi makka yana a makkakin ya ce inna Allah wa rasulahu lalle Allah da manzonsa harrama bai alhamri sun haramta sayar da giya wal maitati da mushe wal khinziri da kuma aladai wal asnami da kuma gumaka faƙila aka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita shuhumal maitati shin ba mu labarin mushe kitsan mushe fa innahu tutla biha sufunu domin da shi ake shahawa ma mai da suna jiragen ruwa domin jiragen ruwa itace ne da itace ake yinsu shi kuma icce busasshe mafi yawanci akwai wanda in ba a shahawa mishi mai yana tattarɗewa gane misali turmi in kuka gani idan aka yi sa ana shafa mishi kitse dan saboda kada ya tattarde to haka yace domin ana shafa ma jiragen ruwa shi wa tudhanu bihal julud haka kuma ana shafa ma hwatu in an je mai su wa yastasbihu biha nas haka kuma mutane suna kunna wuta da shi shi kitsan nan mushe fa qala sai manzo Allah yace la a'a huwa haramun shi haram ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai manzon Allah ya ce inda zalika a wannan lokacin qatalallahu yahuda Allah ya tsine ma yahudawa inna Allah lamma harrama alaihim yana aiza kuwa da me yake da suna da cewa shi manzon Allah ne ya tsine ya tsine musu ko kuma ya kasance madi ne Allah ya tsine musu dukkanin su ma'anan su guda ya zama to khabar ne ko kuma ya kasance a manzon Allah ne ke tsine musu duka ma'anan su yana yana dokan wannan ma'anan ko Allah ya tsine ma Yahudawa ko kuma Allah ya tsine ma Yahudawa inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha lallai lokacin da Allah ya haramta musu kitsan mushe jamaluhu sai suka narke sa thumma ba'uhu sannan suka sayar da shi fa akalu thamanahu sai suka ci kuɗinsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa me suka yi anan dubara ko allah ya haramta musu kitse na mushe sai suka ce ai to ci ne allah ya haramta muna don haka kenan ai in mun narke mun saida dai ba mu ci ba in ya so kuɗin da muka sayar su kuma sai mu yi amfani da su an tuma ba a faɗo ba ko wannan shine kenan wannan shine kenan wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko haramcin sai da wa'annan abubuwan giya mushe aladai da kuma gumaka dalilin wannan ne malaman usul suka hudo da ka'ida suke cewa ma haruma ittikhadhu haruma bai'u ma haruma ittikhadhu haruma bai'u duk abin da yake haramun ne a rike sa haramun ne a yi amfani da shi to haramun ne a sayar da shi kaga in aka in ka rike wannan ka'idar abu kaza ba sai ka tambaya ba poison ba sai ka tambaya ba haramun ne sai da shi ko halal ne an gane ko eh me yake da suna hutsari ba sai ka tambaya ba halal ne sai da shi ko haramun tunda najasa ne najasa ko ya halatta ya amfani da ita baya halatta kenan shine wannan kun ga wannan abubuwan duka in kuka lura duka haramun ne amfani da su kuma sai aka ce sayar da su ma menene sai da su ma haramun ne ku bani misalin wani abu wanda ba a kawo nan ba misalin wani abu wanda yake haramun ne amfani da shi kare kun ga ba a kashi nan ba akwai hadisin da zai kawo shi an gane ko misali mesh wadda mata suke dorawa haramun ne su sa ko kenan haramun ne a me a saida inda ba ku so ku je taba sigari an gane ko ko da yake Allah ya tsare na tabbata da ba ba mai amfani da ita a cikin ku jayid shine wannan sigari kwayoyi dukkansu haramun ne amfani da su haramun ne sayar da su wannan shine kenan sannan wannan hadisin har yanzu yana nuna muna wata ka'ida da malamai suke cewa alhiyalu fi shar'i batila alhiyalu fi shar'i batila a wata ibara suke cewa kullu hilatin tubtilu haqqan wa to make to kullu hilatin tubtilu haqqan wa tuhiqqu batilan fa haramun duk dubarar da mutum zai dan ya juye ƙarya ta koma gaskiya ko ya juye gaskiya ta koma ƙarya haramun ne domin kun ganin dubara ce suka yi kuma dubara ɗabi'a ce ta yahudawa an gane ko wurare da yawa allah zai hana su abu sai su zo su yi dubara su kun bai san allah ya yi su ba babban misali shine mi an hana su kamun kihi sai ya kasance an hana su kamun kihi ranar asabar sai kasance suna haka abun kamu a ran daren juma'a an gane ku ko a ce ran juma'a ko da sahiya ke wayewa abubuwan na sun cika da kihaye da ce ai ba mu yi kiwo ba ba mu yi farauta ba a ranar asabar da abin da ya kama da haka ina wannan yana da kyau mutum ya kuli ya nisanci dubara a cikin abin da yake dole a kansa wannan shine mala ya ce wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu an karɓo daga ibn mas'ud Allah ya dada shi qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzo Allah yana cewa idza ikhtalafa almutabayi'ani idan masu saye da sayarwa guda biyu suka yi sabani walaysa bainahuma bayyina kuma babu dalili a tsakaninsu ba mai hujja falƙaulu ma ya ƙulu rabbu sil'a to magana ta wanda ke da kayan ne shi ne ma'anar rabbu sil'a mai kayan au ya tatarakani au ya tatarakani an gane ko ko kuma su yi rantsuwa shi ne ma'anar au ya tatarakani ko kuma su yi rantsuwa wannan hadisin abin da yake bayani shine idan aka samu saɓani tsakanin mai saye da mai sayarwa wannan ya ce wannan salular haka na amshe ta ba ta ƙara ba ta so ne shi kuma mai sallah ya ce a'a kamin in ba shi ita tana so ne yanzu ya ne ya maido mini ita ya ce mini ba ta so ne kenan matsalan shi ya sa mata ita wannan baya da dalili shi ma wannan baya da dalili to maza Allah ya ce za a yi aiki da maganar mai abun ne an gane ko amma da sharaɗi shi kuma zai yi rantsuwa an gane ko zai yi rantsuwa shi mai salulan zai yi rantsuwa idan ya ƙi rantsuwa a wannan lokacin sai a sashi wancan ya rantsuwa ya kasance shi an bashi gaskiya shine wannan kenan kenan a koda yaushe ana aiki da maganar mai kayan amma shi ma da rantsuwa wannan shine kenan mala ya ce kenan wannan hadisi yana bayanin yadda ake raba saɓani idan ya faru tsakanin mi tsakanin mai saye da mai sayarwa wannan na da aibi a'a baya da aibi da na bashi shi me a dalilin ka ga abokina tare muke da shi ba haka aka yi ba haka aka yi to shikenan shi wannan yana dalili kai mai kaya baka dalili to shikenan wannan shi daga amma ba kowa bai dalili to sai a ce kai mai kaya rantsai akan haka ka bashi kayan kayan lahiya lau ka bashi so malai ce wa an abi mas'udin al-ansari an karbo daga abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu Allah ya tada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi naha an thamanil kalbi ya yi hani game da cin kudin kare wa maharil bagi da kuma sadakin karuwa an gane ko shine mahar da aka ce ana nuhin kaman abun da ake bata ai karuwanci da ita ya ce wa hulwanil kahin da kuma daɗin bakin boka ana wannan abin da yake samu tunda daɗin baki ne zai yi a bashi kuɗi an gane ko malamai suka ce an sami shi hulwan ne daga alhulu ne don me yasa ake ce masa alhulu don saboda ya same sa a cikin sauƙi an gane ko kenan da kuɗin da boka yake samu ko daɗin bakin boka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin kenan me yake nuna muna haramcin kuɗin kare da kuɗin karuwa da kuɗin boka don me yasa suka zamanto haramun don saboda hanyar samun su ba hanya ba ce wadda ta halatta idan kuma an ce haramun ne ana nuhin su su yi amfani da kuɗin ko kuma su su yi amfani da kuɗin dukkanin shi baya halatta kenan boka in ya maka kyauta baya halatta ka karba an gane ko sai idan ya kasance ka san ba sana'a guda ke gare sa ba ka san mai buga-buga ne yana kasuwanci kuma yana bokanci to in ya baka kuɗi a wannan lokacin ai baka san na kasuwancin bane ko na bokanci an gane ko to na lokacin ya halatta ka ce in ji malumai ko ko karuwa ita ma haka in tana da sana'a misali wanda yake ya wanda yake aiki a banki mai riba kuɗin riba haramun ne ko cin su haram ne wanda yake cin su yana cin haram ya maka kyauta in ka san aikin bankin nan kawai yake baya da wani aikin banki to kenan kudin ka san haramun ne amma yana da wani aiki daban to ya halatta ka karba an gane da ko wannan shine kenan dai malai cewa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya da su annahu kana yasiru ala jamalin lahu ya kasance yana tahiya akan wani raƙuminsa a'ya wanda raƙumin ya gaji fa'arada an yi sayi bahu sai ya so ya sake sa shi ne ma'ana yi sayi bahu da ya ga ya gaji bai ma iya tahiya da shi sai ya so ya sauka daga jakin ya kyale shi ya tahiyar shi an gane ko doki ba doki ba raƙumi ƙala ya ce falahikanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya riske ni ma'ana manzo Allah ya cin mini fada'ali sai manzon Allah ya mini addu'a wa darabahu ya bigi dokin ya bigi raƙumin fasara sairan lam yasir mithlahu sai yayi tahiya irin tahiyar da bai taba yin irin ta ba dalilin mi dalilin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mu'jiza ta bayyana qala yace bi'inihi bi uqiyah sai manzon Allah yace masa ka sayar min da wannan raƙumin naka da uqiya guda uqiya guda kuɗi ne masu yawa kultula na ce a'a ya ma'aikin Allah don shi kaɗai ke gare ni sun maƙala sai ce bi'inihi kadai sayar mini da shi fa bi'tuhu bi uqiya sai na sayar ma manzon Allah da shi da uqiya washtarattu humlanahu ila ahli sai na sanya sharaɗin raƙumin sai ya kai ni a gida sannan zan ba manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar washtarattu humlanahu ila ahli na sanya sharaɗin sai ya kai ni gida falamma balagtu lokacin da na kai gida a taituhu bil jamali na zo mishi da raƙumin fanakadani thamanahu sai ya bani kuɗin raƙumin shine ma'anan fanakadani ai fa'atani thamanahu sai ya bani kuɗin raƙumin thumma raja'tu sannan sai na koma fa arsala fi athari sai ya kira ya tura a kirawo ni ma'ana bayan ya bani kuɗin har na juya baya na tahi shine sai ya tura a kirawo ni faƙala sai ya ce a turani ma kastuka li'ahuza jamalak shin kana ganin na sanya ka saida mini raƙumin ne don in ɗauke sa kana ganin na sai wannan raƙumin ne don in yi amfani da shi khudh jamalaka ɗauki raƙuminka wa darahimaka da kuɗinka an gane da kyau ko fahuwa laka duka naka ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa hadha siyaqu li muslim wannan siyaqi na muslim ne kun ga wannan irin kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan sunna ce ya kamata a ce wataran an gane ki ka dabbaka wannan sunnan ka saba sayan ka saba sayan salula a wajen abokinka wataran sai ka sai android an gane ko jika 200 ka mika mishi jika 200 kuma ka ce rike salular taka an gane ko to wannan shine ina ji ba zai ba zai taɓa manta da kai ba ko ba zai taɓa manta da kai ba jika ɗari biyu musamman wannan lokacin na na labusan ne in ji su to wannan shine kenan kun ga irin wannan yana ƙara soyayya a tsakanin abokai an gane ko to shine kenan kun ga manzo Allah ya sayi raƙumi da ya bashi kuɗin har ya tayi sai ce taho kun gani dan manzo Allah ya ƙara faranta masa rai har sai da ya bari ya tahi domin ya hi daɗi da kai sai a ce ma riƙe gaba ɗaya sai ka tafi a ce taho kana tahowa sai a ce ja raƙumin naka dama da ja an baka kuɗin ja raƙumin wannan shine kenan irin wannan da hausa me za a ce masa a'a kaman a wani karin magana haka akwai karin maganan da ya dace a ce ya yi daidai da wannan aikin aha to in kun tuno sai ku sai ku tuna mini ina akwai wani karin magana da yake zo mini na na manta shi wannan shine kenan aha mala ya ce wa anhu har yanzu daga gare sa a takaice wannan hadisi abin da yake namuna ya halatta sanya sharaɗi a cikin kasuwanci ka sai da mutum abu kaza ya halatta ka sa sharaɗi ka ce sai ka mini kaza sai ka mini kaza sai na yi kaza da shi na yi kaza da shi amma dai za mu gani a nan gaba duk sharaɗin da za ka sa yana da ƙaidi an gane ko duk sharaɗin da za ka sa yana da ƙaidi akwai sharaɗin da ko kasa shi ba za a yi amfani da shi ba za mu gani a nan gaba ya ce wa an hukala har yanzu daga gare sa addamiru ya udu ilaman jabir ko tunda jabir yana ɗaya daga cikin sahabai wanda suka rawaito hadisai da yawa daga gare sa kala ya ce a ta rajulun minna abdan lahu wani mutum ya 'yantar da bawansa an duburin da sharaɗin in ya mutu shi ake ce ma al'itku an dubur shine ka ce in na mutu to ka zamanto ɗa ni na ce irin wannan kyautar irin wannan kyautar akwai hatsari gare ta ka ce ma bawanka in ka mutu ya zamanto ɗa ai kullum addu'arsa ka ka mutu ko ya huta da bauta in ma bai dalilin kashe ka ba to wannan shine kenan to a laraba suna yin wannan kyautar sosai kenan shine manzo Allah ya ce wani mutum ya 'yantar da bawansa da sharaɗin in ya mutu lam yakun lahu malun ghairuhu wanda shi mutunan baya da wata dukiya in ba wannan bawan ba fada'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kirawo bawan nan fa ba'ahu sai ya yantar da shi ya sayar da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin abin da yake nuna muna shine ya halatta ga shugaba idan an yi wata yarjejeniya ta mu'amala ta wani kasuwanci idan ya ga akwai cutarwa ga wanda aka yi kasuwancin ya halatta ya walwale kasuwancin ko kuma ya walwale mu'amalar ko ya walwale yarjejeniyar an gane ko wannan shine kenan kuma ya halatta shugaba da abunka ya amshi abun naka ya saida maka shi don ya sa maka shi a hanya wadda ta dace ga wannan mutunan baya da dukiya ko dai ya kusa kuma rasuwa yana akan gadon mutuwa ya ce in na mutu ka zamanto ɗa to sai manzo Allah ya ga in mutumin nan ya mutu bai bar ma iyalinsa komai ba yanzu kuma ga wannan dukiyar da ke gare sa ya ce ya yantar da ita to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo bawan tun wannan bai mutum ba kenan tun lokacin ma hita daga bautarsa ta yi manzo Allah sai ya sayar da shi kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba iyalin nasa dan su yi amfani da shi ko da bayan ya mutu wannan hadisin sai kara nuna mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutun girman lahi ya ya ki kulawa da waɗanda ciyarwarsa take a karkashin sa ciyarwarsu take a karkashin sa domin wannan baya da wata dukiya wannan ita kadai ke gare sa kuma ya ce ya kyauta da ita to su wannan me za su samu kenan bayan ya rasu wannan shine kenan malai ce wa an maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga maimuna matar manzon Allah wa radiyallahu anha Allah ya ƙara yarda da ita anna fa'aratan waqa'at fi samnin wani kusu shine fa'ara idan wani kusu ya fada a cikin wani kitse famatat fihi sai ta mutu a cikin kitsan fasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama anha sai aka tambayi manzon Allah game da wannan kitsan faƙala sai ce alƙuha ku yi jiwa da wannan meke da suna kusun wa ma haulaha da abun da yake kewaye da wannan kitsan wa kuluhu sannan ku ci kitsan ku ku yi amfani da kitsan ku rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wa da ahmad ahmad ya kara wa nasa'i da imamun nasa'i fi samnin jamidin a cikin kitse wanda yake me yake da suna daskararre ma'ana kitse daskararre wanda bai narke ba mu'i da wannan hadisin suna da alaka in yaso sai mu fasara wa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza waqa'atil fa'ratu fi samni idan kusu ya fada a cikin kitse fa in kana jamidan in ya kasance kitsen daskararre ne fa'alƙuha wa ma haulaha to ku yi shihwa da kusun da abin da ke kewaye da kitsan wa in kana ma'i'an idan ya kasance kuma kitsan ba narkakke ba ne narkakke ne shine ma'i'an ma'ana narkakke mai kamar ruwa fala taqrabuhu to kada ku yi amfani da shi kada ku kusance sa rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wa qad hakama alaihi al-bukhari al-imam al-bukhari yayi ma wannan hadisin hukunci wa abu hatim da abu hatim bil wahmi akan cewa wannan hadisin akwai waham a cikin sa ma'ana akwai kuskure a ciki jayyid wannan hadisin da wancan da wannan duka abin da suke karantar da mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kusu ya fada a cikin kitse wanda yake in dai kitsan daskararre ne to ba za a ce ba kitsan gaba ɗaya ba za a yi amfani da shi ba a'a sai a ɗebe kusun da kewayen inda ya fada sai a yi watsi da shi sai a yi jihuwa da shi sauran kitsan sai a amfani da shi don me yasa domin wanda yake daskararre kinan najasar ta kusun ba za ta game ba a cikin kitsan an gane kutun da daskararre ne to amma idan kasance ruwa ne narkakke kinan da ya fada najasar kusun za ta gamewa gaba ɗaya tunda abin dama ruwa ne kinan wannan hadisi yana karantar da mu ashe kusu menene a najasa ne domin kusu yana ɗaya daga cikin dabbobin da ba a ci an gane da kyau ko domin yana da mi yana da zaga an gane ko manzo Allah yake cewa kullu dhinabin min as-sibai fa akluhu haramun duk dabba da take da zaga to cinta haramun ne musa ya halatta cinta baya halatta cin musa don mi don saboda ita ma tana da zaga najasa ce ko ba najasa ba ce asali najasa ce sai aka yi sauƙi game da ita don mi don saboda yawan fa'in na haminar tawafi na ko tana daga cikin wadda take kikewa yawa ma'ana musa tana daga cikin wadda in aka ce a sa su a matsayin najasa to akwai wahala sosai don musa kana zamne ko kana sallah ma tana iza ta zo ta zoza maka ta ta zoza ga jikinka ta ta zozuwa ga jikinka to an ce najasa ce kenan ka gani za a yi taba ta salloli kuma kaya ko ina tana shiga tana kwanta ma tare da kai da sauransu to shi yasa su wannan raf'an lil kharaj lil haraj dan a ɗebe muna tsanani sai aka ce ita ba laihi an hudda ta daga najasa amma dai cin ta baya halatta wannan kenan hadisin abin da yake hanyar su tabbatar da yake kara karantar da mu shine nisantar almubazzaranci domin kun gani yanzu da za a ce kitsan nan daskararre ba za a yi aiki da wannan hadisi ba kun ga kitsan gaba ɗaya an watsar da shi amma da yake musulunci yana koyar da mu me yake da suna ekonomi an gane ko yana koyar da mu rishin almubazzaranci sai ce a'a inda dai ya lalace nan a hudda shi sauran sai a yi amfani da shi wannan shine kenan kenan har yanzu yana nuna sai da irin wannan kitsan shi ma baya halatta wanda dai yana anarke najasa ta fada a ciki mala yace wa an abi zubair an karbo daga abu zubair qala yace sa'altu jabiran na tambayi jabir an thamani sinnauri game da kudin musa wal kalbi da kare faƙala sai ce zajaran nabi sallallahu alaihi wasallama an zalika manzo Allah ya yi hani akan wannan rawahu muslim muslim ya rawaito sa wan nasa'i da imamun nasa'i wa da shi imamun nasa'i ya ƙara illa kalba saidin sai dai kare na horauta an gane ko wannan hadisi kenan me yake karantar da mu baya halatta sai yadda mi musa da kuma mi da kuma kare an gane da kyau ko sai dai karen da yake yana amfani kamar karen horauta ko kuma kare wanda yake gadi ko kuma kare irin wanda polisai misali suke a suke amfani da shi wajen gane kwayoyi da abin da ya kama da haka wannan shine kenan wannan sai na ƙara tabbatar mun da ƙa'ida ta ad-daruratu tubihul mahzurat larura tana sanya a halatta abun da aka hana kare gaba ɗaya an hana amfani da shi amma idan ya kasance larura tasa da shi ake kaza kenan wannan sai mai ke da suna ya halatta a mai ke da suna a yi rikonsa amma da za a ce a samu madadinsa a samu wanda ba shi ba da shehi alkhairi domin rikon kare baya da alkhairi ko da ko a ce an halatta ma ka yi amfani da shi in dai akwai kare gida ko da na horauta ne mala'iku suna shiga ba sa shiga an gane da kyau ko wannan shine kenan to kaga ko dan wannan asarar ai sai kai nisa da da kare a wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya aje kare a gidansa to a kullun za a rika ɗebe masa lada ta me yake da suna tsulin kiraci guda ana tsulin dutse babban dutse kamar dutsen Uhud kullun za a ɗebe mishi wannan ladar to akwai wanda ma har ya mutu ma bai tara wannan ladar ba to kun gani kenan akwai matsala wannan shine kenan kare dabba ce wadda take abur kyama ga dukkanin musulmi wannan shine kenan kamar yadda muka kawo a hudu ba malamai suka ce na ɗaya daga cikin hikimar ta sa aka kyamaci musa kare daga ciki yana dan tsoratar da baki an gane ko dan tsoratar da bako misali bako ya shigo gida bai san da kare ba kare ya mishi haushi yana iya ruga da gudu ko kuma karen ya biyo shi ya cije sa ba ko kuma an ce a girmama sa to dalilin wannan ka gani an samu laifi mai girma ina tsammani lokaci yayi a nan za mu dakata ko kuma mu liƙe da wannan hadisin sai mu tsaya a nan malai cewa aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya daidai ta ce ja'atni barira barira ta zo mini faqalat ta ce katabtu ahli na yi shinga mukataba da iyallan gidana abinda ake cewa mukataba shine kana da bawa sai ka ce masa ka kawo kuɗi kaza ka zaman toɗa sai a sadun lokaci kaza za ka kawo kaza da ya biya tuni ya zaman toɗa mu bar wannan hadisin dai yana da mahimmanci sosai kuma yana da faɗi sosai wanda in mun zo yin hadisin zan zano muku abinda ake ce ma me yake da suna shurutul bai sharuɗan kasuwanci domin malamai suke cewa mai yake da suna albai'u la yasihu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawani'ihi kasuwanci baya inganta sai ya cika sharuɗansa to sharuɗan kasuwanci ya dace a ce kowa ya san su domin rishin sharaɗi guda yana sa kasuwanci ya lalace kenan za mu bar shi don sati mai zuwa mu yi bayani mai faɗi akan sharuɗan kasuwanci mu kawo misalai wanda ina so kowanne daga cinku ya haddace wannan sharuɗan don muhimmancinsu a ƙarshe za mu liƙe da abin da muka saba liƙewa da shi shine na karanta labarin wani bawan Allah ya taso irin samari musulmi ne ya taso irin samari hakan ga da kasan idan ka kai lokacin samartaka sai a hankali ko sai wanda Allah ya ma tsaro na musamman ya taso yana da son addininsa da sauransa to amma lokacin matasantaka irin wannan matasantaka ta jasa har ya kai ga ya kulla mu'amala da wata yarinya wadda suke soyayya domin akwai lokacin da in matashi yake gani yake in bai da budurwa shi bai cika ba an gane ko to shine ya kai wannan lokacin sai ya samu wata yarinya suka kulla alaka mai karhi da ita baya kwana in ba ya shi muryar ta ba ba ta kwana in ba ta shi muryar shi ba irin soyayyan nan mai mai mai kwari sosai to suna a cikin wannan sai har ta kai ga shaidan ya hada su ta haduwa domin manzo Allah ce la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu salisuhuma namiji bai zai taba keɓanta da mace ba sai ya kasance shaidan shine na ukun su har ya kai ga suka yi alkawali suka keɓanta na za su yi fasikanci to suna a cikin wannan ta hidda kayanta shi ma ya hudda kayansa sun liƙe ɗaki ta kwanta ya kai ga tahiya kawai sai allah maɗaukakin sarki imani ya zo masa imanin na zo masa kawai sai ya ja baya ya je ya zamna a bisa kan kujera ta ce masa taho manan kaka kakiya ya ce mata a'a ta yi ta yi ta matsa masa ya ce mata a yanzu yana so yi dubarar da zai sa ta kyale sa domin tana tana ganin ita ko da ƙari da yaji ma ne sai ta yi sai an yi a wannan lokacin dan ya bata tsoro sai ya ce mata nihwa ban haɗa miki ba ne ina ɗauke da cutar sida ya ce mata hakanan yana faɗa mata hakanan tana kusa gare shi sai ta sha baya ta zo ta kwanta ta ce alhamdulillah ai kenan duk ɗaya muke ni ma ai ban gaya maka ba dama ina da cutar sida an gane da kyau ko tana faɗin haka nan ya tashi ya ruga da gudu ya buɗe koha ya huta shi ya faɗa mata ne da sunan ya kubutar da kansa don imanin ya mi ya zo masa dalilin imanin nasa sai Allah ya taɓo bakinta ita kuma ta faɗa mishi domin ita tabbata haka tana ɗauke da cutar da ba dan imani ba da shi ma kaka ya kamu da wannan cutar wannan yake nuna muna faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sa masa mahuta ya bar wannan zinar dan Allah sai Allah ya kawo masa mahuta wannan shine kenan Allah ya ƙara mana tsoronsa wannan akwai abin lura sosai ciki walaysat as-sa'adatu jam'a malin ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد babbar rabo babbar sa'a shine Allah yayi kamar imani Allah ya kara muna imani inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah